أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna biyu ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da 14 ga watan daya na shekara 2024 miladiya alhamdulillah kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafi na risala risalatu abi zaidin al-qirawani littafi na fiqihu na mazhaban mu da imam malik bin anas Allah kara masa yarda mun wancan sati mun gama da babi da yake bayani akan azumi yanzu kuma an kare shi za mu shiga sabon babi shine babi na 24 babun fil i'tikafi babi da yake bayani akan i'tikafi wannan shine sabon babin da za mu shiga kuma wannan shine darasi na 32 ko insha Allah kenan an kare da azumi sai aka kama da babin i'tikafi domin mai sanya shari'a ce da take ta'allake da hukumcin azumi mana kamar dan juma da dan juma ibada ce da ita sai da azumi ake yin ta mana ba ana cikin wai sai wata a'a sai ita tana ta'allake da azumi ne duk wanda zai yi itikafi to sharadi kuma sai ya tashi da azumi ko da ba a cikin ramadan bane ba ina ba ta fahimta kenan shi sanya an gama da azumi to kuma sai wannan ibada ta itikafi to me itikafi malace wal itikafu min nawafilil khair itikafi yana daga cikin ayyuka na nafila na alkhairi mana ayyuka na nafila na tadawwi na alheri mana abu ne mai lada mai alheri a tattare da shi to miye shi ya ce wal'ukuf almulazama abinda ake ce ma e itikafi ma'anasa ka lazimci wani abu mulazama ta she'in wa hubusun nafsi alaihi ma'ana ka lazimci abu kuma ka sama ranka san wannan abu shi ne ake ce ma e itikafi a luga a shari'ance ɓangaren malamai malaman fikihu suka ce abinda ake jima itikafi shar'an fa huwa luzumul muslim almumayyiz almasjid lizikir was-salat wa qira'atul qur'an sa'iman كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بنية malamai suka ce abinda ake cima itikafi a shari'a shine luzumul muslim al-mumayyiz al-masjid shine musulmi baligi wanda ya balaga wanda shari'a ta haukansa ya lazumci masallaci saboda mi lizikiri don yin zikiri ma'ana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sai istighfari sai hailala sai askar wasalati da kuma yin salloli na farali da na nafila wa qira'atul qur'ani da kuma karatun alqur'ani sa'iman amma da sharadin mutun yana azumi kenan ita wannan ibada koda ba cikin ramadan bane ba in zaka yi itikafi ana yin itikafi a cikin ramadan ana yin itikafi wajen ramadan to saboda haka koda a wajen ramadan ne zaka yi itikafi mutum yayi niyya zai yi itikafi to sharadi sai yayi azumi shi sharadin sa da azumi ake yin sa sa'annan kuma kafan anil jima'i an ana itikafi dole ne mutum ya kame ya nisanci iyalansa ba a kusantar iyali domin Allah subhanahu wataala ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ka shedi kada mutum ya kusanci iyalinsa a lokacin da yake itikafi a cikin masallaci idan ana itikafi to ba a kusantar iyali shine kenan kamewa daga jima'i ko kuma wa muqaddamati da abubuwan da suke makusantan jima'i yawman fama fawqahu to saboda haka mutum yana iya yin niyyar yin itikafi na yini daya ko sama da yini daya ma'ana kana iya na kwana daya ko sama da kwana daya amma dai shi ba a yin rabin yini shi dai kwana daya ne dare da yini kwana daya kana iya kwana biyu kana iya kwana uku kana iya kwana goma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi a ƙarshen Ramadan kwana goma yake yi amma ba a yin rabin yini kuma wannan lazimta masallacin biniyatin sai kayi niyya a itikafi da mutum zai zo ya zamna tun da saba a masallaci ya yi ta sallah ya yi ta karatun alkur'ani to wannan ladan shi daban amma ba a itikafi ba ne ba ko da mutum zai kwana a gurin inda bai yi niyya itikafi ba to ba a itikafi ba ne ba domin shi itikafi shi ma wata ibada ce ta musamman mai zaman kanta shi ma kuma wancan wani ne wata ibada ce ta ma mai zaman kanta kenan wannan abin shi ne ake cewa itikafi mutum ya yi niyya ya dawo ya tare a masallaci ba abin da ya ajiye shi a masallaci nan ba shi bautar ubangiji yanzu duk mutum ya fitar da duk wani tunanin duniya duk wani al'amarin duniya mutum ya ajiye shi kawai yanzu ga kai ga mahalicinka ka keɓance kanka a cikin masallaci sa'an nan kuma abubuwan da ake askar sallah karatun alkur'ani ba a wasu karatu ba da shi ko karatun fikihu ko hadisi ba a yi kawo karatun ƙur'ani waɗannan abubuwa barantana mutum ya ɗauki jarida ko ɗauki salula a yi ta diba labarin facebook da sauransu ba a yi yanzu ma'ana kamar mutum ya rinke da duniya ne ya koma ga ubangijinsa shi na kitama a itikafi mutum ya lazimci masallaci domin bautar ubangijinsa to kuma sharaɗinsa sai an yi azumi ko a cikin ramadan ko a wajen ramadan ne sharaɗi sai da azumi mana in ka yi niyan itikafi to sai ka tashi da azumi in kwana goma zaka yi to kwana goma zaka yi kana azumi in wata ɗaya zaka yi to wata ɗaya zaka na yin azumi ina ba ta fahimta to shi haka shi sharaɗin shi yake amma kuma duk wani al'amari na duniya to kai kuma kaya wani ishi ba a zuwa kuma abokan ka shikenan tunda ai wannan yana yana itika masallaci to kuma a zuwa kafa da masallaci ana hira babu iya kawai tsakaninka da an zo an gaisa mai ka maka in kana da daman ka wanda zai dinga ka maka abincinka da abin kulawa da sauransu an ka assalamu alaikum to an ga na shikenan a tafi kai ka shige da an san samu ne kuma ana so mai keɓance kansa yayi dan guri wanda kowa bai ganin sai daga shi sai ubangijinsa amma bai hanawa kuma idan mutum yana in gaji a kwanta a huta wannan ba laifi ran tashi kuma a ci gaba da ibada sai ci to wala i'tikafa illa bi siyami saboda haka kun ga shine himal yace babu i'tikafi sai da azumi ma'ana ba ana cikin nihimuwa sai a cikin watan ramadan ake yi itikafi ba a'a ko a watan ramadan ma a wajen ramadan ma zaka yi itikafi amma a galabiya wanda ya shahara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yi a cikin ramadan kuma a ƙarshe goman ƙarshe goman ƙarshe gaba ɗaya yana shiga itikafi wala yakunu illa mutatabi'an saboda haka kuma baya halatta azumin nan sai a jere mana in son samu ne wannan itikafi ka yi shi a jere sak kwana goma za ka yi to ka yi kwana goma amma wasu malamai suna cewa inda mutum zai yi ya rarraba ya yi niyya ya ce to zai yi itikafi amma zai yi shi a rarrabe to ba laifi amma dai abin da ya fi shi ne a yi shi a jere kwana goma za ka yi to yi kwana goma a jere kada ka ciccira su wala ya kunu illa fil masajid kuma bayan itikafi sai a masallaci mutum ba zai ce wato barin zamna a gida ya yi itikafi tunda a yalla zumta ne mutum ya keɓance kansa ya yi ibada disa da sauransu to kuma jam'in ba shi ya sanya ko masallacin a kowane masallaci ana iya yin itikafi amma idan kwanukan da ka ɗauka zaka yi itikafi babu juma'a in kuma a tun kwanukan da ka ɗauka zaka yi itikafi juma'a za ta faɗo to dole ne itikafin naka sai dai zama a cikin masallacin juma'a saboda mi a gurin kake kuma a gurin za a yi sallar juma'a kuma wannan yanka ina ba ta fahimta amma in ya kasance itikafin kana a wani masallaci wanda ba na juma'a ba kuma ranar juma'a ta faɗo to ai ka ga saboda itikafin kuma ba za ka zama ba ka ce ba za ka je juma'a ba domin sallar juma'a fara hiti ta fi karfin itikafin ina ba ta fahimta kenan kaga saboda nafila ba za a bar farali ba kenan dole sai ka fita ka tafi kai juma'a in ko zaka fita ka je kai juma'a to kuma itikafin ka ya baci shi ba a fita ina ba ta fahimta to shi sai yake to a kwanukan da ka jero zaka yi itikafi juma'a za ta fado a ita juma'a za ta to yanzu abin da yake sharadi ka ije ka cikin masallacin da ake yin juma'a kenan kaga shi kenan ba zancen fita eh kenan kana nan a wannan yanka in kuma a kwanukan da ka shero kwana goma ga baki daya ba juma ko sati ba juma kenan kafin juma ne zaka to kana yin shi a kowane masallaci ko da hamsin salawat amma da sharadi a masallaci ba yi a gida kama qala Allah subhanahu kama yadda Allah madaukin Allah madaukin sarki yake cewa wa antum aakifuna fil masajid Allah ce kuna masu itikafi a cikin masallaciya kenan saboda haka shari'i sai a masallaci ba a yi shi a wani wanda ba masallaci ba fa in kana baladun fihil juma'atu fala yakunu illa fil jami idan ya kasance a garin da kake akwai juma'a to saboda haka bai halatta kai wanda itikafi sai a masallacin da yake da juma'a inda ake juma shi na cima jami babban matsalaci illa an yanzira ayyaman la ta'khudhu fihi al-juma sai fa idan mutun yayi alƙawalin kwanukan da ya zai yi to a cikin su juma ba za ta fito ba to ba ne to ba ala misali da mutun shi kuma yana wani gari can kauye cikin girgage inda kuma babu juma'a to saboda haka sai a masallacinsu wanda ba na juma'a ba wa aqallu ma huwa ahabbu ilaina min al-i'tikafi asharatu ayyam malai to mafi karancin abin da ake so a gare mu na i'tikafi shine asharatu ayyami kwana goma mafi karanci in son samu ne kadda mutum ya yi itikafin kasa da kwana goma domin zala sallallahu alaihi wasallama bai kasa da kawo goma amma fa ba ce ba domin agalabiya goman karshe yake ya yi a goma a tsakiya ya yi kuma a na karshe waman nazara itikafa yoman fa aksara lazimahu duk wanda ya yi alwashi ya yi addawal na cewa zai iya itikafi na yini daya fa aksara ko fiye da haka lazimahu to wannan yin wannan itikafi ya lazimce ka mutum yayi addawal akan cewa zai itikafin kwana daya ko fiye da kwana daya to wajibi ne sai mutum ya cika wannan alwashin wa in nazara laylatan lazimahu yawmun wa laylatan idan mutum kuma yayi alwashi ya ce a'a nayi alwashin zan yi itikafin dare daya to aka ga dare daya rabi rabi ne ko rabin kwana ne to saboda haka sai a ce to sai a cike mishi yanzu ba yayi alƙawarin dare daya ba to sai shari'a ya ta cike mishi yana wajibi ne ta yayi dare daya da yini daya domin ba a yin rabin yini sai dai a cike ina ba ta fahimta shi ne ce wa in nazara lailatan lazimahu yawmun wa laila idan mutum da zai yi alwashin cewa ko addawal in cewa zai yi dare daya to sai shari'a ta cike mishi yin sai a ce to ya kai dare daya da yini da kuma tilas tunda alwashi ne kai wa man afdara fihi muta'ammidan falyabtadi itikafu wanda kuma yana itikafi musamman ba cikin ramadan ba in a cikin ramadan ne kaga dai ka fara sai ta haushe tun da zan wa man afdara fihi mu'tamidan muta'ammidan kai duk wanda ya karya azumin sa da gangan falyabta da itikafa to sai ya sake itikafa kenan ba cikin ramadan bane ba a wajen ramadan ne mutum yake itikafi cikai ko azumi ya bashi wahala ko ya ne sai ce dangam sai karya to yanzu wannan itikafi sai ya rama shi ya lazamce shi sai ya saki saboda ai da an ba dora maka ka dora maka ka kamar nafila ce mutum ya so ya kabarta nafila ka yi niyya kabarta nafila ka raka a guda kawai sai ka ce ai na fasa tunda ai ba dole bane ba to yanzu ta lazamce ka tunda kai ka dora maka kanka yanzu kuma dan me ka fara ka yanke to sai ka yi amma da baka yi niyya ba to babu wani laifi yawwa to yanzu kawai danga mutum ya hara kawai sai ya cire wadan nafila ce to haka ma iya itikafi kenan ka ɗau itikafin sai ka karya azumin to yanzu sai ka sake wannan itikafi kuma dole da azumi wa kazalika man jama'a fihi laylatan wannan bai ka gurmu ku ba shi shafi ka gurmu ba shi shafi waka zalika man jama'a fihi laylan aw naharan nasiyan aw muta'ammidan haka ma kuma mutumin da ya kusanci iyalinsa da daddare ko da rana nasiya akan mantuwa aw muta'ammidan ko da ganga to shi ma sai ya saki wa in marida kharaja ila baitihi idan mutum yana cikin itikafi sai rashin lafiya ta kama shi to kharaja ila baiti wannan shari'a ta baka dama yanzu sai ka fita aje gida aje ayi magani ayi jiya fa iza sahha yayin da mutun ya warke bana alama taqaddama sai gina akan inda ya gabata ka yi itikafin kwana goma bayan ka yi kwana biyar sirrin shi lafiya ta kama ka ana daurewa ma dai abin sai gagara dole sai an bukaci aje gida kusa da masu jiya to shari'a ta baka dama yanzu sai ka yanke sai ka tafi ka je ka jiya idan ka warke to kuma sai ka dawo ka dora akan kenan sai ka ci gaba wa kazalika in hadatil mu'takifa hakanan ma kuma idan mai itikafi ta mace tana cikin itikafi sai jinin al'ada ya zo mata to shi ma me zata yi yanzu sai ta fita ta koma gida aje ta gama har ta gama al'adarta tana gama al'ada ta yi tsarki sai ta dawo kuma sai ta dora ta ci gaba wa hurmatul i'tikafi alaihima fil maradi wa ala al haidi fil haidi amma wannan mara lafiya da ya tafi gida ya jiya mai itikafi mara lafiya da rashin lafiya ya fita sai ya tafi ya je ya yi jiya haka kuma da mace ce take itikafi domin ya halatta mata za su yi itikafi maza za su yi itikafi wannan ibada ba wai ta maza ce kaɗai ba har mata ma ibada ce da kowa zai iya yi to tana cikin itikafi sai al'ada ya zo mata to shi ma yanzu mene ne kaga mai al'ada ba ta zama a cikin masallaci so saboda haka sai ta fita ta tafi gida ta je ta zamna har ta gama al'adarta tsarki sai ta dawo to a wannan yanayin da shi mai mara lafiya da ita mai jinin ha- haila shi ne malaci wa hurmatul i'tikafi alaihima alhurmar i'tikafin kuma yana tare da su a duk wani tsawon kwanuka da sassi na jiya suna cikin alhurmar i'tikafi ma'ana suna samun wannan lada wannan kamashin na wannan kyakkyawan niyya so Allah ka diba in ba musulunci ba ma'ana kamar suna cikin i'tikaf suna a gida amma kamar suna cikin akwai wani alhurmar to alhamdulillah wa hurmatul itikafi alaihima fil maradi wa alal ha'iri fil haid saboda haka mai mara lafiyar nan alhurma itikafin tana nan tare da shi haka ma mai jinin al'ada ita ma wannan ta koma gidan amma alhurmar itikafin yana tare da ita fa iza dahuratul haidu yanzu idan mai wannan hailan ta yi tsarki au afaqal maridu filailin auna harin ko kuma shi mara lafiya ya warke da daddare ne ko da rana raja'a sa'ita sa'ita izin sa'ita izin yanzu shari'a ta ba su dama su dawo a nan take kansu da ta kuma bari da an warke da an yi tsarki to kwanan da kawai a gaugauta a dawo ka a bata lokaci ta ce a bari sai na dan marmari bari sai na yi kaza a sa'atar izin lokacin da aka yi tsarkin to shi kenan ko sai a dawo sa'atar izin ilal masajid sai su dawo masallaci wala ya kharujul mu'takifu min mu'takifihi illa li hajatil insani wala ya kharuju mu'takifin mai itikabi baya fita min mu'takafihi min mu'takafihi daga gurin da yake itikafi illa li hajatil insani sai kawai bukata ta dan adam ita take hudda mutum daga cikin itikafi wannan dan gurin da ka shiga kake itikafi kake bautar Allah to baka fita sai fa larura kawai ta dan adam ita take hudda mutum malura dan adam ita ce ana bukatar a zagaya bayi ko eh ban daki ko kuma aje a yi wanka a yi da sauransu kaga duk wannan bukata ce ta dan adam to ba laifi to wannan shari'a za ta baka dama ka je kai wal yadkhulu mu'takafuhu qabla al-ghurub ash-shams min al-layl allati yuridu an yabtadi'a fiha i'tikafuhu to da wani lokaci mai itikafi zai shiga itikafin sa manzo nayi niyya zan shiga itikafi to wani lokaci ya kamata mutun ya shiga shi na ce waliyar da kullum mutu kafahu ƙablar gurubi shamsi mutum ana so ya shiga itikafi kafin fadawar rana minan laili lati yuri da an rafta da afiha daga daren da yake so yanzu kana alal misali yau yake so zai fara itikafi to tun da yamma kafin fadawar rana sai ya dawo masallaci sai ya shiga ya fara ibadarsa kenan rana ta fada yana cikin itikafin yana cikin gurin itikafinsa shi kenan ya fara da niyyar yau itikafi ya fara itikafi wala ya odu maridan mai itikafi baya zuwa gaida mara lafiya kana cin itikafi aka ce maka ai wani baya lafiya ha an kai shi likita ha an rike to baka ce to barin shan ganin shan dawo barin samu ko a da ka fita ka bata itikafin ka wala yusalli ala janazati haka mai itikafi baya fita ya je sallar zana'a ce wani ya rasu ya ce to bari mu je a yi sallar zana'ida sai in dawo da ka fita itikafi ya ɓaci ba a zuwa wala ya kharuji littijarati barantana kuma mutum ya fita wajen kasuwanci saboda haka ba a fita wajen kasuwanci kana itikafi kana daga zamne ce kai wannan wannan kayan naka ana bukatar kaza ka ce to ganin bari je sai da an dawo salula ma ka dai kan sai ka rike kai ya kasance kana cikin itikafi kuma ana bugo maka ce to yaya kayan nan ka sa dan tsaro ta da sauransu kenan duk babu sai ka she da ban zaka shiga to kashe itikafi wannan inka an yanki domin yanzu mi ka keɓanta ne ma'ana kai ma kayan ku da duniya ne ka dawo ga mahallicinka guri ne kawai na ganawa da mahallicinka shi yasan ya ibada ma an keɓance ta ba komai ake ba ko irin littafin neman ilimi haka karatun neman ilimi ba ka yi ka dai kaga hadisi ne ka ɗauki littafin hadisi ko littafin fiqh kana karantawa ba yi abinda ake so ko qur'ani addu'o'i askar salloli na filbil barakallahu fi kiyamun lil aitai wala shartu fi itikafi babu sharadi a cikin itikafi wala ba'asa an yakuna imaman masjid amma babu laifi mai itikafin ya zama shine kuma limamin masallaci ba laifi alhamdulillah Allah saka da alheri wala ba sa an ya kuna imamul masjidi babu laifi mai itikafi limamin masallacin yayi itikafi amma a masallacin nashi shi ma ba zaka zama kana itikafi ba limami da a wani masallacin to bari je musu jami'in dawo a'a kenan masallacin da kake yin jami'i da kake limanci to anan kai kai itikafin ka lokacin sallah ya kuma ka fito ka jama mutane sallah wannan ba laifi yayi tunda ko da ko da kai ba kai ne ba limamin masallacin ai zaka bi jami'i to wannan kaga ba laifi walahu an yatazawwaja aw ya aqida nikaha gairi to kuma ba laifi mai itikafi ana iya kulla masa aure sabanin kun ga wajen aikin haji idan mutum ya harami shi ba kulla ko anan gida baka barin sallafu ka ce to an daura mana auren nan kana can ce to ina dawo an tare a'a da kayan harami babu to amma shi itikafi to shi za a iya daura maka aure zaka iya bada sallahu to a ji a dauro sai in kafi ta kuma kaje ka tare a wuya a kida nikaha gairi mai itikafi kuma kai ne limamin gurin aka zo kuma za a daura aure to kana iya daura auren ba laifi kenan zai iya aure zai iya aurarwa ko kuma ya kulla ma kansa ko ya kulla ma wasu duk yayi wa mani itakafa awwala shaharin aw wasadahu kharaja min itikafihi ba'da ghurubi shamsi min akhirih yanzu kuma duk mutumin da ya itikafi a farkon wata ne ko a tsakiyar wata saboda haka kharaja min itikafi zai fita daga cikin itikafin sa ba'da ghurubi shamsi ba rana ta fada ba rana ta fada saboda haka sai ka fita yadda ka fara a farkon ramadan goman farko ai shi da asfar da zaka tashi da azumi kenan zaka shiga kafin fadawar rana yanzu kuma washe gari sai ka tashi da azumin ina fata an fahimta haka shi kuma yanzu wannan in zaka fita so ana so ka fita bayan fadawar rana kenan bayan an yi bude baki yanzu sai ka fita yawwa to kuma malamai suna cewa in na karshe yanzu kaga a farko da tsakiya su ne mutum zai fita ce to yau na gama sai ka bari sai an sha ruwa bayan ranar rana ta fada kenan an sha ruwa yanzu kuma sai ka fita kenan ka kare to in kuma na ƙarshe ne goman ƙarshe ai kaga washe gari sallah ne to nan ne wasu malamai suke cewa to abinda aka fi so kadda shi mai itikafin ya tafi gida to shi ma yi kokari a nan ya raya daren sallah da ibada da kiyamul layl ya fi ya tafi gida kenan sai bari sai washe gari da safe sai fita daga can ba shirya sai a yi idi insha Allah daga can kuma idi sai a wannan wallahu alam wani wa in itakafa bima yattasilu bihi itikafuhu bi yawmil fidri yau gashi ma magana ta zo falli yabit laylatal fidri fil masjid hatta yagduwa minhu ila al musalla yace wa min akhiri ko kenan in a farkon goman farko ne ko goman ƙarshe ne sai ka bari sai bayan rana ta fada sai ka fita bayan an buɗe baki an yi sallama garba ko sai a tattara sai a tafi gida to yanzu ya ce idan kuma itikafin ya kasance wane ta kafa bima yadda silifi itikafu biyo mulfiɗir sai kasance yanzu itikafin ya haɗu da ranar sallah kenan goman ƙarshe ne kai to fal ya bitu lailatul fitr to ana so ka kwana a wannan daren sallar fil masjid kwana a masallaci hatta ya guduwa minu har ka yi sammako mana ka wayi gari ilal masalla daga nan ma masallaci sai ka yi wanka ka shirya da maka ce da aka maka yanka da wannan ka yi wanka ka shirya daga masallacin ma kuma sai idi sai an je an yi sabko daga idi kuma sai a tafi gida a je a gaisa da iyali kuma a je a yi ta zumunci a yi ta barka to wannan shine abin da ya fi so shine itikafi ibada da da yawa ba a yin ta an manta da ita amma yanzu alhamdulillahi ta horo suna wa'azi ya sa an farfado da ita kaga gashi na a cikin littafi shekara da shekaru akwai amma kuma ba a aiki da ita sai da'awar suna zaka ta farfado da ita ake da insha Allah to kuma itikafi ana son shi maza da mata a dinga yi Allah kama mana eh kuma ka kaka shekara shekara ana karanta kuma risalar ce littafin ne kuma na samun malikiya to ai ka kamar ta hajji din da ya ce ba ta gasu nan da karatun ake yi eh amma application babu karatun daban aikin daban Allah taimake mu eh lahi kuma gashi ko a wannan shi da ya mutu ya ce to da ana yake kadiba da su ta hajji da inda ma ba karatun ake kasu nan kuma amma ka ba yi gaskiya dawar suna allah saka da alheri ta farfado da addinin shari'a sosai allahi to eh yanzu kuma kaka kaɗan kaɗan tafiya karatu kuma ya sa yanzu alhamdulillah an gano dama matsalar rashin karatu ne yanzu ana karatu da yawa abubuwa wallahi da yawa da zamu fahimta mu gyara kuma gashi na ashirance ba wai wani sabon abu ne ba Allah subhanahu wataala ba mu ikon gyarawa kuma mu karanta Allah ba mu ikon aiki da shi amin amin amin amin to sai wannan babin itikafi ya kare kenan sai babi na gaba ko akwai tambaya ne sai babi na gaba shi wa alaikum salam mai itikafi eh ana mi eh a nan ba a ramawa nan ba ibada ce ta fari yau ibada ce ta nafila ba nafila ce wani ƙarin lada ne akan lada kun fahimta yau bari mu ba sake bai wannan bawa Allah yana tambaya mai itikafin da aka ce mutum yana cin itikafi sai rashin lafiya to shari'a ta bashi dama aka ce zai iya zuwa gida ya je ya shi ya warke in ya warke kuma sai ya zo ya dora ya ci gaba kuma da a wacce tafiyar da ya kuma a wannan zaman yana cikin alhurma wannan ladan wannan ibada kaga riba to sai Allah kaddara kuma wannan rashin lafiya ashe ta ajali ce sai ya rasu to shine yake tambaya shin yanzu an ce kamar yadda an azumi an biyo mutum mu azumi za a na farali za a iya rama masa wata mata ba ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana bin uba ta bashi za iya rama mata manzo Allah ce na tambaye ki inda uwarki ana bin ta bashi na kuɗi wani yana binta za ki rama ko ba za ka zan rama ya ce to ashe ko bashin Allah shi ya fi dacewa a rama ina ba ta fahimta to shi ne anan sai ke tambaya shi ma ita kafin nan za a rama muka ce a ba za a rama ba me dalili saboda shi nafila ne yana da cikin ayyuka ai kaga tun farko ma malai ba ya ce min nawafilil khairi yana da cikin ayyuka na nafila la alheri masu lada masu gwabi kuma lokaci ne da mutum zai ke banda da ubangiji kai ta faɗa ubangijin ga bukatotinka a roƙa ma ka roƙa ma kanka ka roƙa ma ƴaƴa iyalai dangi da sauransu na hidimarka ne kuma a lokacin kamar ka keɓanta kawai ganawa ne kake da kai da mahalicinka amin amin amin amin ka kamar a ce an baka audience ne da president fa ya ya to kai kuma audience ne kawai kake a waɗannan kwanuka da ubangijinka eh audience ne da mahalicinka ba rabu samawati mai duka to saboda haka ba a rama shi saboda nafila ne amma inda ran shi sai ya zo ya kwanci ne Allah taimake mu insha Allah in kuma ya rasu wannan niyya tashi da yi to Allah subhanahu wataala domin manzo Allah suna cewa idan mutum ya saba ibada yana yin ta sai rashin lafiya ya hana shi to za a bashi ladan wannan ibada to yawa Allah isar masa ya tsonan shi ba ya karba kenan to kaga anan yayi niyya ba mamaki yayi rabi ya karasa kuma sai Allah subhanahu wataala zai cika mishi ladan bayan ya rasu ma kaga ya kara ma kansa alheri akan alheri Allah taimake mu yana wani abuwa sai mun dage eh da dai mun dage da aiki musamman yanzu jan hankali ga latijawa da yawa waɗanda suka yi retret kaga mutum ya yi retret duk wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ya yi aiki kai ce shekara musamman aka ce shekara 60 ne kai shekara 60 ka ci bonus ta farko ka fice bonus farko ba wata dama ta wata chance ce wanda wasu ba same ta ba kai ka zo ta kuma wanda ka same ta a duniyar ma kuma sai aka ce maka yanzu ka zamna ka huta da aiki na duniya to kaga wata dama ce Allah subhanahu wataala ya baka na keɓanta ka koma lahira yanzu ka yi ratarafashi duk abinda ma aka rasa na baya sakaki da aka yi da waye da sauransu ba abota ubangiji ba kaga wata dama ce da mutum ya zamana a wannan lokacin da mutum ya retreat wallahi dama ce da mutum ya kuma ga ubangiji wallahi wata dama ce karatun qur'ani karatun kan ma da kai ba a lokacin ka dake Allah har karatun qur'ani ka doka aya ɗaya ɗaya wallahi ka gani daga lokacin ka retreat zuwa kafin Allah karban ga wallahi zaka ga kaira tarafa wasu izihi da yawa in zaman karatun ne da yawa zaka karu kuma musamman a wannan lokaci esprit tranquil da daddare ka huta babu wani hayaniya da daddare kowa ya lokacin yana shinkori kai ka riga ka huta ka tashi kiyamun laili a lokacin a roƙa ma kanka ka nemi istighfari abubuwan da suka wuce amma iyalai amma ƴaƴa ga jikoki a wannan lokacin har ji wannan lokacin akwai jikoki eh wata dama ce wallahi wata dama ce wai kasuwa da ake cewa equals ne second chance to wanda ya retreat da ransa wallahi wata second chance ta Allah bashi tara tara fashi ta tuba kurakure da aka yi a baya to amma wa iyazu billah abin takeici yanzu da yawa zaka je ka samu wasu latija irin waɗannan ko tsahi kai retreat amma mutum yanzu ka same shi wai a yanzu wannan lokaci wa bai manta bai ta je mutum same shi yana wani kankan nazari bai nazarin kawa'idi bai nazarin ahadari ba ƙura'ani a nasu ba amma nazarin berbek da wani kale-kale gaskiya gaskiya ɗan uwa mu faɗa ma juna mu gaskiya wallahi ɗan uwa wannan tsoho an yi asara fi sabilillahi mai wannan shekaru ya koma yana nazarin kale-kale kuma bayan ma haramu ce kuma duniya ce kai a yanzu wannan a yanzu wannan mai shekara 60 billahi lazi a kawo mishi wannan miliyoyi kan ajiye maka so ka dinga shayowa wai me yayi zaka ce yanzu da kwaci ba a baya ba wani gayu ne zaka yi wanda baka yi a baya ba yanzu ko gayin ma zaka yi ko zan zarar da ya ta gani ko zan zarar kai ba sai maka kyau ba amma ka samu mutum irin wannan lokaci maimakon ƴaƴa da jikoki suna kiran addoyinku amma a jiran lokacin mutum shi bai shirya ba matukwa ko kuma wasu yanzu ba wannan da ba zai son zame suna belot wa irin na da ba a bane ba belot da su scrabble ba a bane ba to sai yaushe a gaskiya irin waɗannan manya ba irin waɗannan tsayi muna ƙara nasiha fi sabilillahi wallahi ba ƙaramin david fabin mutu yake dama ce da Allah ya baka ba wanda da yawa abokanka kai ka san lokacin da kuke cikin wannan kai da hayaki da waye suwana suwana sun tafi a wannan lokacin kai Allah baka dama ka tsallake har ka zo shi a wannan lokacin ba a tunanin ma mutuwar ma a haka Allah ya ɗauke su kai Allah tsallake ka zo ka gane wani abin fi sabila maimakon a koma ita iska gifari a ita gyara a ita hailala ta wancan ɗan drama ya ce a ita lamushi ya ce yanzu na tubo lamushi na ke to fi sabila lagu a koma a dinga lamuzi gaskiya muna nasiya ga irin waɗannan mutane fi sabila a yi tunani a gyara tsakanin da Allah kai ko amma fi sabila a matsayinka na lacijo a ce ina baban wana ce wa gashi tan yana zaman zaman wajen yan kale-kale a gaskiya in dai da mutum ya san mutunci fi sabila a ce babanka ko kakanka ne can ko kakanka ne a can zamna yana yin belot gaskiya fi sabila girma ya faɗi da agam Allah ka ba mu eh lokaci yayi sauran mashikin ayato shi eh shi kenan to zancen shiga sabon babu babu kenan sai mu kwana a nan eh inda dan tambaya a ƙara to gaskiya muna dan nasiya irin waɗannan fi sabilillahi ayan uwa da abokai a dinga nasiya fi sabilillahi wannan lokaci ita kanta kace kale kalan haramun ce haramun ce haramun ce ila yawmul qiyama sa'annan kuma ka ƙara haram akan asara Allah kare aha me kake so kace ya ce ba sharaɗi a cikin itikafi babu wani sharaɗi da aka sharaɗanta kaza na kaza da sauransu shi ne wani wala sharaɗa babu wani sharaɗi ina ne ke me kake tiya shi ne yake cewa babu sharaɗi a yi itikafi ba na babu wani sharaɗi mutum ba zai itikafi ya sharaɗanta ma kansa wani abu ba ya ce to ala misali wani abu na alhurma ya ce kamar zan yi itikafin kwana goma to amma idan na ga da daɗi ko ba wahala ko abubuwa dai suna tafiya daidai to zan karasa amma ho in naga abu harkokin ku ba su tafiya zan cire eh ko kuma yace a zan yi itikafin da daddare amma da ranar zan je kasuwa na zan je mi harkoki dan ni mai is business ne amma dai kan rasa to bari in daddare in zo in yi itikafi kuma da safe fita to ba wannan duk wannan sharadi duk wannan sharada sharadin banza ne bai yi ba shi ne wala sharɗa babu sharɗa mutum ba zai sharɗa wani abu ba kawai in zaka yi sak yawwa kawai kwana goma kwana goma shi kenan yanzu ka yanke dukkan wata mu'amala da wata hayaniya da wata kwamata la duk da wata abuwa an cire amma ba zaka ce bari zai shiga to in na ga harkokin dai da ɗan dama dama to zan karasa in hon naga kuma ina cikin harkoki wasu na tafiya ya ce ta hutuwa zai ni ba zan karasa ba da wannan sharaɗin ka shiga to wannan sharaɗin banza ne bai yi ba shi ne abin da ke cewa la sharaɗa ne shi ne wani ita kafa bi mata sulubihi ita kafo idan ya ita kafin ba can ba mun yi bayanin kana iya ita kafin kwana goma farko ba in kwana goma farko ne ba aka ce bayan zaka fita kawai sai ka bari bayan magarba an sha ruwa sai ka fita in goma tsakiya ne ma ai haka ne ko to domin su a goma farko ai babu sallah a goma tsakiya babu sallah to yanzu sai ka kasance ba duk goma farko ne ba goma tsakiya bane goma karshe ne kace zaka yi to yanzu ka yi goma karshe to kaga yanzu daga goma karshe sai mi suna sai sallah to sai aka yi katari radda ka cika goma sai aka ce wata ya tsaya kenan kaga yanzu a ka'ida sai ka fita bayan magarba ka je kai harkokinka sai aka ce to sai aka katari yanzu kuma ya kama daren sallah to wannan daren sallah aka ce yana da kyau mutum ya raya shi da ibada to in son samu ne zamana a masallacin ka raya wannan daren na sallah shine abin da yake so ya faɗa mana nan eh shi ya shi wannan bai fahimta ne bai ke tambaya kenan da haka muna cikin dan abin da ba fahimta ba ya tambaya ai tambaya ba ko karatun ne ba fasara ce ba fahimta ba ko karatun ne ba fahimta a ko kuma wata tambaya ce akan karatun dukka a barin kuce tunda a shine amfanin duk zan mu gyara ne gaba ke ɗayan mu ne Allah ba mu ladan kuma Allah dauki ranmu akan haka don wallahi wannan shine Allah dauki ranmu akan wannan aiki shine domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil qawatim aiki akan mikatika ba a da ina yin muka bari ba Allah ka mani wa alaikum salam mhm a'a itikafi ya gama ka riga ka cika mission a complete ma'ana yanzu sai aka katari kuma yau daren sallah ne to shine ake so ka muri wannan daren sallah ka raya shi eh ma'ana kamar wani bonus ce zaka kara ba amma in ka fita da wannan itikafin ka yana nan ladan itikafin ka yana nan amma shine sai aka bada shawara ce aka baka in son samu ne to tsaya ka raya wannan in yi ba na yayi yana fi da an ce mutum ya shiga kafin fadawa rana ko sai ka bari ran fada rana ba ta yi ba sai hedar da ka shiga yayi akwai nasin hadisi ma da yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da asuba yake bayan sallah asuba sai ya sallah asuba ne yake shiga ma yawwa kuma wannan ma shi yafi hujja shi yafi karfi ma ana fata fahimta wannan ka amanta kullum mazhaban malikiya nake na akwai dan sabani da sauransu nassi ma na wanda ya nuna hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sallah asuba da ya sallah asuba ko sai shiga lokacin yake niyya sai ya shiga ba insha Allah insha Allah Allah ya kema to da fata abin ta daidai Allah tara mu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fi mana bukatun na alheri Allah ya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu iko binta nuna mana karya karya ta ba mu iko bijin muta fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh